وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوة الأعزاء يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا الحديث عباد الله قد قام الوعظ والتذكير فينا في أسبوع الماضي وراهبنا ضيوف الرحمن في هذا البلد الكريم بكل ما تيسر لنا من مسكن وطعام ومشروبات متنوعة والبسط المعنوي من بشاشة الوجه حيث لا يصفه واصف ولا ينطق به ناطق وذلك امتثالا بأمر الله إلى الله والفوز والسلامة فلا بد أن نقدم شكرنا على المنعم الأول وهو الله سبحانه وتعالى وعلى الحضور والعلماء وخصوصا الرؤساء أمثال حاكم الولاية فجزاه الله خيرا أمير الزجمة والذين ساعدوا بمال و و و و فجزاهم الله خير جزائي اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ɗan uwa musulmi kuɗubar mu ta yau godiya ce yau muna biyar ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wacce ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan jumada al'afira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun yi godiya ga Allah wanda godiyan da mu da harshenmu ba za mu iya gode masa ba ba za mu iya yabonsa ba kamar yadda ya yabi kansa mun kuma yarda babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah mun kuma yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugabanmu ne bawan Allah ne manzon Allah ne kuma shine shugaban manzanni ya Allah ka ƙara tsira da aminci akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mutanen gidansa da sahabbansa da duk wanda ya masa biyayya da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku gode wa ni'imominsa domin ni'imomin da Allah ya mana ba su ƙidanuwa ba kuma za su keɓu ba Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani suratu Ibrahim ya ce idan kuka gode lallai za mu ƙara muku da wannan nake jawo hankalin 'yan uwa mu daina raki mu daina yawan rashin nuna godiyarmu ga Allah dan abin da Allah ya bamu muka sa a baki mu ce alhamdulillah yawan rakin nan sai ƙaran Allah ne in ka ce alhamdulillah akan kaɗan to ana fatan Allah ya baka mai yawa duk yanda muke faɗin fitina duk yanda muke faɗin musiba duk yanda muke faɗin yunwa in ka kalli wasu ƙasashe maƙotanmu sai ka ga mun wuce su ashe ya kamata mu ce ne alhamdulillah don Allah ya ƙara mana in ko kun ƙi gode wa Allah to Allah ya ce ku sani fa azaban shi mai tsanani sai ka ga mutum ya ɗan ƙullo tiya biyu tiya uku maimakon ya ce alhamdulillah sai ka ji ya fi ni wanda bai da ko tiya ɗaya kuka a halin da muke ciki mafi yawan mu bayan Allah mai gyaran karaya sai ka ga ya fi wanda ya karye ɗin kuka mu gode wa Allah mu riƙa kalma masu kyau na hamdala na godiya ga Allah ga lafiya ga imani in baka samu yau ba za ka samu gobe in ka yawaita godiya ga Allah Allah zai ƙara maka Allah su ƙaro mana ni'imarsa Allah ya ba mu labarin annabi Luqman shi annabi Luqman malaman tarihi sun ce mutumin habasha ne wani bawa ne mai kiwon tumaki har wani mutum ya tambaye shi ya ce mishi ga ka baki ya ce wannan a zahiri haka miki amma me yasa in na zo gidanka sai in ga mutane sun cika kofar gidanka sai ya gaya mishi wasu sifofi guda tara ya ce ni ina rufe ido na in na ga mata ina kame harshe na kuma ba ni ci sai na halal kuma ina tsare al'aurata kuma ba ni faɗi sai gaskiya kuma ina cika alkawari kuma ina girmama baƙo kuma ina tsare haƙƙin maƙwabci kuma ina barin abin da babu ruwana wannan shine abin da yasa kaga mutane suna taruwa a gidana Allah ya sa ni koyi da Annabi Luqman Annabi Luqman Allah ya ba mu labarin shi duk da gashi baki ne dan Afirka malamai ma na tarihi sun tafi kashi biyu a kansa wasu na cewa annabi ne wasu na cewa abawan Allah ne amma saboda darajta mu da Allah ya yi mu baƙaƙe 'yan Afirka muna da suratul Luqman a Qur'ani amma ba mu da suratul Arabi ko akwai ko da shi don ka gane musulunci babu ruwan shi da kabilanci shi musulunci abin da ya damu da shi kawai bai taƙawa inna akaramakum inda lahi a taƙakum kun ga wannan mutum da ya zo wajen lukumani yake tambaye shi ashe ba kai ne mai kiwon tumakin nan ba yace ni ne ashe ba kai ne bawan wani ba yace ni ne to me yasa mutane suke cika a gidansa suna mamaye da kai sai ya gaya mashi da abubuwan da yasa ya tsari ya samu wannan ɗaukaka ashe duk bakinka in ka tsara addinin Allah kai ne a gaba a wajen Allah alamar haka har Allah ya saukar da aya saboda shi annabi Luqman ya ce wa ɗansa yana masa wa'azi in za ka ma ɗanka wa'azi ka tabbata ka bar su akan musulunci shi ya sa annabi luqman ya ce ma ɗansa kai ɗana kar kai shirka da Allah shirka da Allah babban zunubi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce mun yi wa ɗan adam wasiya ga iyayensa domin mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni kan rauni da ta samu ciki wata ta daina ma cin abinci to Allah ya ce haka za ta ci gaba da rainonsa har shekaru biyu sai Allah ya ce kai ɗan adam in ka girma ka gode mani kuma ka gode wa iyayenka ka gode mani ka gode wa iyayenka wani daga cikin masu tafsiri ya ce Allah ya gwama gode maka da na iyaye ya yarda da haka ya kamar yadda ya gwama sallah da zakka wanda bai gode ma iyayensa ba ya bani a wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ci gaba da cewa amma idan iyayenka suka umurce ka ka yi abin da shirka yi wani abu na shirka da ni wanda ba ka da hujja a kai kada kai musu biyayya in suka ce su yi mani giya la su yi mani taba la je ka gidan kaza la zo mu je masallaci bismillah zo kai min tausa bismillah zo ka ciyar da ni abinci bismillah ko da ko suna kafirai ne asalin saukan wannan aya wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah Sa'ad bin Malik yace na karbi musulunci ni dan lele ne wajen uwata da ta ji na karbi musulunci sai ta ce ko dai ka bar wannan sabon addini ko kuma in daina cin abinci har in mutu haka duk inda ka wuce a ce kai da wanda ya kashe uwan shi Sa'ad bin Malik yace ta kwana ɗaya bata ci ba duk ta lalace ta kwana biyu bata ci ba duk ta lalace ta kwana uku bata ci ba duk ta lalace na hudu sai ya ce mata wallahi mama in kina da rai ɗari in ga ɗaya na fita ɗaya bayan ɗaya wallahi ba zan bar wannan musuluncin ba ko dai ki ci ko ki mutu wannan shine musulunci daga nan sai ta ci nace da ta zani kar ta ci sa'ad bin malik ya ce a kaina aka saukar da wannan wa in jahadaka dinnan ya ce a kaina ne aka saukar da wannan aya in suka nemi ka yi musu wani abin da ba shari'a ta ce a yi ba to kar ku manta a nan kusa a cikin littafin mu na fiqhu na ahadari ne ahadari ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a biyayya ga wani mahaluki in dai za a saba wa mahalici to ko da iyayenka ne suka ce ka saba ma Allah kar kai musu biyayya shi Luqman ana ce mishi luqman bin unqa dan sudun wanda Allah ya ba shi dacewa a cikin magana in yi magana sai ga tayi daidai in yi magana sai ta dace da gaskiya ya umarci ɗansa ne da ya gode wa ubangijinsa kuma ya gode wa iyayensa saboda ni'iman da Allah ya yi masa mu ma ya Allah kai mana ni'ima muna muka godiya Allah ya saka maka Allah ya saka mana da alkhairi domin Allah ya ya fallala shi wato Allah ya fifita annabi Luqman da fiqhu da hankali da dacewa cikin zance kan dai godiya ga Allah in an muka ni'ima Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Dawuda da Sulaiman suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu mana baiwa akan bayansa muminai annabi Sulaiman ya gaji babansa annabi Dawuda da ya gaji babansa annabi Dawuda ya ce ya ku mutane an sanar da mu ilimin tsuntsaye annabi Dawuda kowane tsuntsu yana iya magana da shi kamar yadda kake iya magana da ni ya san matsalarsa kamar yadda ka san matsala ta in na gaya maka kaga wannan wata baiwa ce Allah ya masa a cikin mutane ko a cikin annabawa kuma ga shi annabi Suleiman ya ce wa utina min kulli shay'in duk wani abu na mulki na kawa da da burgewa da ci gaba an ba annabi Suleiman har yanzu ma ba mu samu wasu abubuwan ba duk abin da kaga ana masarakuna duk abin da kaga ana mashuwa gabanin kasar duniya wallahi bai kai irin na annabi Suleiman ba za kuma ka ji dalili kaga a cikin shugaban kasa na duniya yanzu waye Allah ya hore musu wannan irin yadda ya hore mu annabi Suleiman yace an ba mu komi na ilimi wannan baiwa ce wanda take mabayyaniya Allah madaukakin sarki ya azurta annabi Dawuda da ƴaƴa goma sha tara amma Allah ya zaɓi annabi Suleiman ya bashi ilimi yalwatacce ya bashi alkhairin duniya da na lahira da shi da babansa Imam Tabari Allah shi kara masa yadda ya ce shi Suleiman Allah ya sanar da shi magana da tsuntsaye da dabbobi don haka suka yi godiya ga Allah suka ce alhamdulillahi lalli faddalana ala kafirin min ibadihi mu'mini ya Allah mu mun gode maka ga mu musulmi kuma kana kana mana ni'ima ya Allah ka karo Allah ka karo wata irin miliyan dubu ya fara tabawa yace shukran lillah alhamdulillah wani abu ne Allah ya fifita annabi Sulaiman da shi na ɗaya ya gaji uban shi a cikin ƴaƴa goma sha tara shi kaɗai ya gaji annabci na biyu ya samu ilimi har da na mutane ba har da na tsuntsaye da dabbobi na uku Allah ya hore mishi duk wani dan adam da aljani da shedan yanda zaka kada akuyanka haka yake kada shedan du daga wannan babban baiwa ne akwai wani shugaban da a cikin combine nashi ko a cikin security shi yana iya kiran shedanu wane mutum sai annabi Sulaiman bayan Allah gini a kan wancan ni'imomi da Allah ya waɗancan annabawa suna ta godiya mu ma muke cewa lallai makon da ya gabata bayan Allah sun amsa kiran Allah alhamdulillah zukata ta muminai mai riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah ta taru a wannan gari namu na zazzab ba don komi ba sai don dangantaka ko sai don 'yan uwantaka don Allah wanda suka riko suka yi riko da littafin Allah kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ne ta tara su kowa ya zo ta kowane yanki ta kowane hanya sun zo wannan gari namu mai albarka duk wata sura ta musulunci duk wata sha'air na musulunci alamomi na musulunci ta bayyana a wannan gari namu a makon jiya Allah ya yi takayya ga dukkan kowa da kowa ‘yan uwa wa'azi fa ya tsayi a makon da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girma bakonsa manzon Allah kuma ya ce duk wanda ya maka abin kirki to ka sakan ka masa in ba za ka ba ka da abin tukunci to ka ci kai masa addu'a har addu'an nan ka gamsar da shi cewa ka saka mushi ya Allah ka taka ma duk wanda suka karbi da yufin rahaman bakin mai rahama a wannan gari namu wanda suka ba da duk abin da ya sauƙaƙa gare su wasu sun ba mu gudunmuwan masauki mun sauke shugabannin mu Allah ya saka musu da alkhairi wasu sun kawo mana abinci wasu sun kawo mana ababen sha daban-daban wasu sun yi tariya na hissan da ma'anar wasu sun yi tariya na jiki wasu sun yi na dukiya yanda kai ne siffantawa ba za ka iya siffantawa ba kai mai furuci ba za ka iya furtawa ba kuma wallahi sun yi ne domin bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kammala wannan taro lami lafiya an samu cin nasara kowa ya koma gida lafiya ni dai abin da na ji mutum ɗaya ne aka ce zai koma cikin dare a gomo wasu ƴan ta'adda suka tare suka karɓe mashin ɗin to shi ma muna masa addu'a Allah ya mai da alkhairi domin ga al'adar mutanen ƙauyukan mu nan da ke kusa da mu Zaria komin dare sun saba zuwa Zaria sun saba komawa ka ji mutum yana gaban karaukaro amma zai zo Zaria karfe 1 karfe 2 ce ya koma to gaskiya wannan kuskure Qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka a shari'ar musulunci asali in ba don zamani da ya canza ba ko tafiya kai dare an cika kwana a wani wuri ne karka dawo gidanka cikin daren nan ku je wajen malaman zai za su gaya muku dalili lallai an gama da taimakon Allah an samu nasara an samu aminci don haka wajibi ne mu nuna godiyarmu ga wanda ya mana wannan ni'ima shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma wajibi mu nuna godiyarmu ga waɗanda duk Allah ya ba su iko suka halarci waɗannan tarurruka musamman malamanmu musamman shugabanninmu irin gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka masa da alkhairi kun dai ji jawabin da yayi har ya ba da kujeran hajji hudu ko biyar in ban manta ba ga 'yan jihar kaduna da suka haddace qur'ani suka zo na ɗaya wasu na biyu wasu na uku wasu na hudu allah ya masa sakayya da alkhairi yanda ya girmama taron ma ya zo ya ishe mu allah ya taka musu da alkhairi ga shugabannin na haka da sai mu ci mun da matsala banda kuma abin da yayi na alkhairi allah ya masa gudunmuwa allah ya allah ya taimake shi akan mulkin wannan jiha yan uwa wasu kuma mu da kuma mai martaba sarkin zazzau kun san aikinsa ina za ka aiki ina ka fito aiki mai martaba kenan ga kurciya ga aiki shi ma ya fito yayi nasa jawabi ga shi ya yarda ya amince a fadarsa a zo a karanta littafin Allah a karanta sunnan manzon Allah dama mu a tarihi mun san abin da iyayen shi da kakannin shi ke na so gada shi ma Allah ya sa ya mutu tare da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma wasu hakimai da suka yi mana gudunmuwa manya-manyan gudunmuwa suka sauke manya-manyan bakinmu a manya-manyan gidaje suka fitar da mu kunya Allah ya ba su gidaje na aljanna ya Allah muna roƙonka duk wanda ya ba da gudunmuwa ta dukiya ko ta zuwa ko ta wata gudunmuwa ko da da cika wurin ne a gaduhunsa ya Allah muna roƙonka mishi sakayya da aljannan firdausi Allah ka tara mu a wuri na gaskiya a gaban Allah maɗaukacin sarki da wannan muke kammala hudubar mu muna roƙon abin da muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wanda muka yi daidai kuma Allah shi ba mu ladan abin bukatun mu na alkhairi Allah shi biya mana shugabannin mu Allah ya musu jagoranci ƙasar mu Allah ya zaunar da mu lafiya yan matan mu Allah ya ba su mazaje na ƙwarai yaran mu Allah ya musu albarka fantararru a cikin su ya Allah muna roƙonka ka shirya mana da su bukatun mu na alkhairi Allah ka biya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.